وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولم تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وعلى من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت الأليم الحكيم رب يسر ولا تؤثر بلادي نظرت نوح اجعلني بها في دائرة إنائك ونفعت مسلم ترفعني بها إلى أسماء حفظك ورئايتك واتق نور توصلني بها والمنتمين إلي من جور الجائرين ومكر الناكرين وظلم الظالمين وطغيان الغواة المتردسين وشمات الأعضاء الطامنين ومن شر الخلائق أجمعين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته barkanmu da sake saduwa da ku a wannan masallaci mai tarin albarka inda muke taruwa domin tunatar da junanmu abin da zai amfane mu duniyarmu da kuma lahiran yau litinin sha hudu ga watan ramadana hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da garin Makka zuwa Madina hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da garin Makka zuwa Madina dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyu wanda ya zo daidai da ashirin da shida ga watan hudu miladiya dubu biyu da ashirin da ɗaya a wannan gari namu na kasancan. Arama ya ja mana aya ta ashirin da uku a cikin suratul Baqara zuwa aya ta 24 inda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa a'udhu billahi minash shaitanir rajim wa in kuntum fi raybin mimma nazzalna ala 'abdina fa'tu bi suratin min mithlihi wad'u shuhada'akum min dunillahi in kuntum sadiqin fa in lam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun nar allati waqudaha an-nas wal hijara uiddat lil kafirin ma'anar ayan Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa mutanen Makka da wa'inda suke kokonto akan annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallama da wa'inda suke kokonto akan alqur'ani mai girma in kuntum fi raibin mimma nazzalna idan kun kasance kuna da kokonto akan abin da muka saukar ma da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama na daga alqur'ani to fa'tu bi suratin min mislihi ku zo da wata sura kwara daya irin ta alqur'ani mai girma war'u shuhada'akum min dunillah ku kirawo mataimakanku shuhada a nan wurin yana ɗaukan mataimaka ne war'u awanakum kenan yanzu a nan wurin war'u shuhada'akum ku kirawo mataimakanku min dunillahi ko ma bayan Allah in kuntum salihin in kun kasance ku masu gaskiya ne fa in lam taf'alu idan ba ku aikata ba walan taf'alu kuma ba za ku taɓa aikatawan ba fatakun naran lati wa quduha an-nas wal hijara ku ji tsoron wutan nan da Allah subhanahu wa ta'ala yi tanadinta wanda makamacinta mutane ne da duwatsu wai da tsirkefire an tanaje ta ne ga masu kafircewa Allah subhanahu wa ta'ala ma'ana an tanaje ta ne da kafirai wannan shi ne ma'anar ayar malamai da dama sun yi magana a kai cewa wannan wani irin usulubi ne Allah subhanahu wa ta'ala yake amfani da shi na yin tahaddi ga waɗanda ba musulmai ba na wurga challenge ai challenge ɗinka ko ba state ba wannan challenge ne kai producing ɗin irin wannan alƙur'ani tilla sun suna ganin su larabawa ne kuma wannan annabi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi ma balarabe ne ko sai dai yana da bambanci da su bambancin sa da su wayannan mutanen makaɗin shi ne shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bai taɓa zuwa makaranta ba saboda haka bai san yaya ake yin rubutu ba yaya ake rubutawa ba bai sani ba su kuma sun sun iya saboda haka in suna ganin cewa ba Allah bane ya saukar to tunda suna jin larabci kuma sun iya rubutu sun iya karantawa to su zo da irin shi mana su zo da irin alkur'ani an ce wannan challenges din ya zo a matakai guda biyu a zaman makka Allah subhanahu wa ta'ala ya kalubalance su a zama na Madina domin wannan sura ta makara sura ce madaniya kamar yadda muka karanta a baya ko ba haka ba sura ce madaniya yana daga cikin mafahis na surar madaniya shine su kunshi hukunce hukunci sura bakiya su kunshi tauhidi yaya za a kaɗaita Allah ko irin su kul wallahu ahad sura ce makiya su kul ya ayyuhal kafiruna sura ce makiya duk suran da ka gana magana kan kaɗaita Allah to wannan suran makiya ce duk suran da ka ga ana faɗan hukunce hukunce ko ana bada kissoshi to wannan suran madaniya ce an gani ko ka ga man idza jaa aka ga madaniya ne ko inna alainaka aka ga madaniya ne ko ba haka ba to irin wa'annan ana yana daga ciki to wannan an kaga ana magana ne akan hukunci saboda haka malamai suka ce to shikenan tunda tana magana ne akan hukunce hukunci akwai kistoshi a ciki ta zama wannan madaniya ne musamman kistan da ya ja ya dauki har ma aka yi masuran take da suratul bakara ko kistan wa'annan mutane na bani isra'ila da to a makka an ce su kawo sun kasa kawo a nan madina an ce su kawo wannan ayan da muke karantawa din nan wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina to ai mu madaniyyar ce ita wannan to shine malamai suka ce in kun kasance kuna kokonto akan wannan alqur'anin da Allah subhanahu wataala ya saukar mu da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama to ku kawo wata sura fatu bi surati ku kawo sura fara daya wacce take makamanci yan irin ta alqur'ani ne jama'a warku shuhada'aku ku kirawo dukkanin wayanda za ku kirawo na mataimaka don su taimake ku min dunillahi kuma bayan Allah in kuntum salihin in har kun kasance ku magaskata ne ku masu gaskiya ne fa in lam taf'alu wa lam taf'alu malam yace mithla hadha alquran kwatan kwatan wannan alqur'ani ake magana wanda shi alqur'anin gaskiya ne ya kunsa sannan babu ƙarya a cikinsa la yatihi al-batil min bayni yadayhi wala min qalbi ko muna faɗa muna ƙara maimaitawa yau in kana so ka koma gida ka ce ma yaronka ya zo za ka karanta mai fatiha sai ka tantance wasula ka gani yaron nan zai yi shiru ka ce alhamda lillahi rabbu alamuna yaron nan zai shiru zai ce ba ba haka bane saboda ne Allah ya riga ya kiyaye Qur'anin nan watanni daya in ka canza yaro karami zai sha ba haka bane la yatihi al-batil min bayni yadayhi wala min qalbi shine aka ce to su kawo irin wannan alqur'anin wanda kana taba abu daya za a gane ko wani malami ya ce shi kamar yake da suna mai tafsirin ibn abi hakan yake cewa Allah subhanahu wata'ala ya kalubalanci wa'anda ba su imani da alkur'ani ba ko ba su imani da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ba kamar yadda ya zo a cikin suratul kafir qul fatu bi kitabin min indillahi huwa ahda minhu ma attabi'uhu in kuntum sadiqin kace da wa'annan mutanen da suke kokonto akan alkur'ani mai girma su kawo wani littafi kwatankwacin alkur'ani mai girma kaga wannan ba sura madaniya ne kafa sura madaniya ne da ka ce su kawo irin wannan alkur'ani similar to the qur'an complete irin qur'ani in dai suna ganin sun isa sai abin ya gagara Allah subhanahu wa ta'ala ya ce to kun kafa to bari mu gaya muku qul la in istamata insu wal jinnu ala an yatu bi mithli hadha alquran لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا وإسرا ko ka gaya musu da mutane da aljanu za su taru a kan za su iya samar da wani abu irin wannan alƙur'anin Allah subhanahu wa ta'ala yake la ya tuna bi misli ba za su iya kawo wannan alƙur'anin ba walau kana ba'duhum li ba'din zahira ko da ko sashin su zai zama to mataimaki ne ga sashin nasu a suratul hud Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa an yakunu naftara suna cewa wai annabi Muhammadu na annabi na shine yake kirkiro alqur'ani a'a ba haka bane in suna ganin annabin nan shine ya kirkiro alqur'ani to a gaya musu kun fatu bi ashri suwarin mislihi mustariyatin وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين in sun ce annabi ne yake kintiro alƙur'ani tare da gwanin cewansu a larabci da fasaha da Allah subhanahu wata'ala ya ba su to da farko a baya mun karanta cewa su kawo Qur'ani ko kiran alƙur'ani ko abin ya gagara da Allah subhanahu wata'ala ya ce to su kawo irin alƙur'ani surori guda goma yanzu a rage kaga alƙur'ani yana da surori ɗari da nawa ɗari da goma sha hudu to yanzu an rage ba ɗari da goma sha hudu ba illa su kawo irin alkur'ani amma surori guda goma shi na wannan suratul hudun Allah subhanahu wataala yake cewa qul fa am yakunu naftara qul fa tu bi ashri suwarin mithlihi muftariyatin wad'u man istaqu min dunillah in kuntum salihin in sa ganin annabi da yake kiro alkur'ani to su ma su kawo irin alkur'ani amma surori guda goma surori guda goma ya gagara da Allah subhanahu wata'ala ya ce to ai alhamdulillah da Allah subhanahu wata'ala ya ce to to kawo a tafiyar da Allah subhanahu wata'ala ya ce to wa ma hada wa ma kana hada alquran an yuftara min dunillah walakin tafsika alladhi bayna yadayhi wa tafsika alkitab la rayba fihi min rabbil alamin an yaquluna iftara qul fatu bi suratin mithlihi وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ai irin alqur'ani ya fi ƙarfin wani ya ƙage shi ya kirkiro shi ya zo da shi ba wai daga wurin Allah ba sai dai wannan yana nuna maka cewa tafsikan tafsikan da bai da yana kanta da abin da Allah subhanahu wata'ala ya bai wa manzon Allah ne wa tafsirar kitabi da raiba fi kuma wanda yake fayyace alqur'ani yake rarraba dukkan abin da zai iya zaman cewa ƙarya ne da gaskiya wanda larai ba fi wanda babu kokonto a cikin alqur'ani mai girma wanda yake shi dinnan alqur'ani li rabbil alamin daga ubangijin talikai ne an yaqulu nafsa ina cewa wai shi cikin alqur'ani kai annabi muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to ka ce musu yanzu ba wai su kawo qur'ani irin complete ba ba wai su kawo surori guda goma ba kul fatu bi suratin mithli su kawo sura kwara ɗaya sura kwana ɗaya ko da sura mafi gajarta ne a cikin alƙur'ani mai girma kamar ka ce wal asr inna al-insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilu salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr aya uku ne ko ko a ce su kawo inna a'tayna kal kawthar wa qad li rabbika wanhar inna sami'aka huwa al-afdal kaga ayoyi uku ne wannan ko ba haka ba za ka ce su kawo kwatankwacin alkur'ani irin haka amma sura ɗaya suka kawo irin alkur'ani ya gagara kawo surori goma ya gagara to yanzu su kawo sura kwara ɗaya kai wannan suran kwara ɗaya ma wal umani sabu bi dunilla in kuntum salihin ku nemi taimakon dukkanin wanda za ku iya taimako za ku iya neman taimakonsa wanda ba Allah ba in kun kasance ku masu gaskiya ne to a nan garin Madina sai Allah subhanahu wataala ya ce wa in kuntum fi raybi mimma nazzalna ala abdina idan kun kasance kuna kokonton abin da muka saukar a kan bawan nan nawo wane ne wannan bawan kalla abu da Allah yake mimma nazzalna ala abdina akan bawa ne wane ne wannan bawan wannan bawan shine annabi Muhammad shi a wurin Allah hakikalin bawa hakika a real servant of Allah subhanahu wa ta'ala is the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hakikalin bawa a wurin Allah to shi ne annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Shi yasa in zai yi magana akan hakikalin bawa to sai ya bashi mujarradi. Limma nazzalna ala abdi ba tare da an kara wani abu ba. Shi yasa kaga a wancan yace suratul jinni walamma qama abdullahi bawan Allah sai ba a kara wani abu ba walamma qama abdullahi yad'u kadu yakununa alayhi libada ko tabaraka alladhi nazzala al-furqana ala abdi liyakuna lil-alamin nadira to duk wanda ba manzon Allah ba in za a jingina masa bawa to sai an hada shi da wani abu sai an hada shi da wani abu fa wajada abdan min abdan min ibadina فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما ko wala ah, wala tankihu al-mushrika wala tankihu al-mushrikina hatta yu'minu ko hatta yu'minu wala abadun mu'minun khairun min mushrikin walau a'jabakum ka gani wala tankihu al-mushrikina hatta yu'minu wala abadun mu'minun ka gani amma annabi ne ba wannan magana saboda mene a hakikanin bawa a wurin Allah hakikanin bawa a wurin Allah shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine maulan mu shau Ibrahim ya radiyallahu ta'ala anhu yake faɗa yake cewa huwal abdu haqqan wal ibadu a abidu wal anamu abidu afwan huwal haqqu huwal abdu haqqan wal wal anamu abidu cewa shine hakikanin bawa duk sauran bayin Allah to bayin manzan Allah ne bayin manzan Allah ne domin mene dukkanin su suna cin alfarma manzan Allah ne sallallahu alaihi wa sallama to min ma nazzalna ala abdina wanda muka saukar a cikin hakikanin wannan bawan namu wanda ke shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama to ku zo da sura fara daya irin ta alqur'ani da girma والأمم التي والأمم التي من دون الله إن كنتم صادقين إن كنتم كما تسياني فإن لم تفعلوا idan ba ku aikata ba walan taf'alu kuma ba za ku taba aikatawa ba har abada ba za ku taba iya kawo waɗannan challenges din da aka yi muku ba me yasa saboda shi wannan alqur'ani daga wurin Allah ne an riga an gaggade su واتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة وتقولوا متأمة الله سبحانه وتعالى يتان جدا وبين مرتاح ويتان جدا ومما صافى مكة لقوة إن تكفت في مكة وغيره عدة الكافرين مقامة وانا متن متانين لدواب شيء ما لا يكفي مكة لتفسير قربان yake cewa duk wanda ya yi tadbiri akwai ibn kasir yake cewa duk wanda ya yi tadbiri ya yi tadabburi a cikin alkur'ani mai girma sai ya tarar da wannan alkur'ani yana tafiya da wani irin salo kala kala yanzu wannan salon da alkur'ani yake magana a kan sai yanzu salo ne na hijab gaskiyarwa sannan wannan alkur'anin har ila yau ta ga Allah subhanahu wata'ala ya faɗa a cikin sai yake cewa alif lam ra ta kuma ayatu ثم صدت من الحكيم الحليم الله سبحانه وتعالى يقول الف را تابوت من آياته littafi ne wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya hukunta ayoyinsa kuma kuma da hakimin alim sannan aka yi bayanin sa billa billa daga wurin ubangijinka wanda yake hakimin ne ke cike da hikima kafirun kuma kwararre aka ce hatta alfas ɗin alƙur'anin hatta alfas na alƙur'anin Allah subhanahu wata'ala sai ya hukunta shi bai zama tuwa kawai ba alfas ɗin alƙur'anin sai ya zama tuwa Allah subhanahu wata'ala ya hukunta shi to alhamdulillah ya fara tarwa ma'anoninsa Allah subhanahu wata'ala ya hukunta ya hukunta shi akwai sako masu girma a kai. To duk wanda ya ce zai kawo wani abu wanda ba alƙur'anin ba da ka karanta za ka ji wani shiri da haka a cikinsa. Yasa Allah subhanahu wa ta'ala yake faɗa idan ya kawo maka abin da yake da alaƙa da abin da ya faru a baya sai yanzu an kawo maka shi cikin sura ko yanzu dukkaninmu nan ba ma nan lokacin da Allah subhanahu wata'ala yake kiran mala'iku yake gaya musu zai sanya dan adam a doron kasa amma yanzu ga muna karantawa kai ta garin garin kamar ba a gaban ka kai ko ba ta ba ko labarin abin da ya wuce ke nan sai a kawo maka bayanin sa illa illa kamar kana wurin idan ko abin da zai tsawo ne a gaba sai ga alkur'ani yana gaya maka labarin ga abin da zai zo ya faru din zai ga yana faruwa in detail daki daki kamar dama yanzu ne Qur'ani yake sauka ko za a gaya maka idan alhudan karshen duniya ya zo kaza zai faru za a wuta za ta zo ko ba ka ba wata wuta za ta zo tana koro mutane mutane za su rika fitowa suna fitowa suna fitowa har zuwa wurin da za a yi tashi kiyama yanzu wannan wutan da ya faru a ƙasar Australia shekara ɗaya da wuce ko wata takwas haka da ya wuce ba an wata wutan daji ba mun tuna wata wuta wanda suke tahowa har ana kusantawa tana gudu wutan tana gudu gudun kilomita ɗari da ashirin a kowane awa kai za ka ɗauka moto ko ai motar za ta rika gudu kowane kilomita ko 100 kilomita per hour ka san ba karama abu bane to ita kilomita 120 take gudu a kan per hour shin ya dace take bishiya ko mun girman da za ta yi ta haka take shigowa mutane na mutuwa ai wannan yana daga cikin alamun tashin kiyama dama manzo Allah ya gaya mana sai ga gashi nan yana faruwa kamar yanzu ake saukar da alqur'ani gina gidaje masu tsayi sai da kamar yanzu zai Qur'ani yake sauka ko wannan babban gidan nan na na na na Dubai wanda yake da hawa hawa wurin dari biyar da wani abu zuwa dari shida ake magana ba ko gidan sama mai hawa dari biyar zuwa dari shida in za ka ga sai wulan da ya ba yawa dan ka turanta mana bene mai gidan sama mai hawa dari shida in za ka kallo karshen sai wulan ka ya tiri ko sai za ka ɗauka yanzu ne Qur'ani yake sauka. Haka nan Qur'ani in ya zo yana magana a kan majani. Sai ka ɗauka wannan wani irin Qur'ani ne wai. Allah subhanahu wa ta'ala ya gaya maka yake cewa wa tabbat kalimatu wa tabbat kalimatu rabbika sidqan wa adla. Kalmomin ubangijinka sun shiga gaskiya ne kalmomi ne daga wurin ubangijinka adlan kuma a adalce suke. babu wani misali wanda Allah subhanahu wata'ala zai kawo da ta a nan wurin da ya kama Allah subhanahu wata'ala ya yi cuta babu wani ba wani misali da Allah subhanahu wata'ala zai kawo ka ce ka da Allah ma ya ce ka zane da zai na dukkanin abin da Allah subhanahu wata'ala ya yi zai faɗa maka sai ka sarar da alƙur'ani cikakke ne misali malam bin malam gurbin yake cewa nan wurin za ka sarar da alƙur'ani sai yake da fasaha ta balaga fasaha ta iya magana sai ka tarar da Qur'ani ya kusa wani. Za ka tarar da Al-Qur'ani Za ka tarar da Al-Qur'ani in ya zo yana magana wurin da zai yi bayani filla filla sai ga babu wani abu guda ɗaya wanda Al-Qur'ani ya bar shi. In ya zo yana magana a dunkule sai ka tarar da ko da wannan a dunkulen da aka bar shi shi kenan kada ta biya kamar misali kisan fir'auna sai ga wani wuri Allah ya kawo kisan fir'auna cikin ayoyi guda uku a wani wuri sai a kawo kisan fir'auna da annan Musa cikin ayoyi guda talatin a wani wuri kuma sai ga Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa cikin aya ɗaya ko kuma inda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa hal ataka hadithu Musa إذ ناداه ربه في الوادي المقدس هو اذهب إلى فرعون إنه طغى وقل هل لك إلى أن تزكى وآتيك إلى ربك فتكى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فعشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى أو رسول الله سيأتي بهذا فأكاوها سيأكاوه daji biyu sai kuma wuce to wannan ya nuna maka in Allah ya kawo magana a dunkule sai ka tarda a dunkulen ba ta wadatar in ya kawo shi a bayanance sai ka to wanne ne ma ya fi wani wani domin wancan ayoyi kwara hudun da aka kawo ko kwara uku da aka kawo sun kunshi bayanan wayancan ayoyi guda talatin da sun kunsa to da sai ga Allah subhanahu wataala yana magana da cikakke sannan sai ga alqur'anin nan a wani zaman sai ga ya zo yana bayani kan azaba. In yana magana kan azaba, sai ga zukata suna raurawa, hankali yana tashi, sai ga kamar kana ganin ga azaban yanzu ana yi a gabanka. In ya zo yana magana kan ni'ima, sai ga kamar ma da kai ake yin ni'ima, kamar ma ta riga ta shiga wurin ni'ima, ko ba haka ba, in yana kuɗaitarwa, sai ga kamar da kai ake yi. in yana tsoratarwa sai ga kamar da kai ake yi ko kamar misali Allah subhanahu wataala ya kawo ayoyin kuɗaitarwa a cikin Alƙur'ani za mu ɗauki guda ɗaya Allah Allah subhanahu wataala yake cewa fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yunin jaza'an bima kanu ya'malun Allah subhanahu wataala yana magana kan kuɗaitarwa ne cewa ai rai bata san abin da Allah subhanahu wataala yayi mata tana ba na wanda zai faranta ma wannan rai din abin da abin da zai faranta ma wannan rai din daɗi abin da zai sa wannan rai din daɗi to kaga wannan aya ne fara daya ta kunshi wancan ayoyin da suka zo a cikin suratul waqi'a wanda Allah subhanahu wataala yake cewa wa ashabul wa ashabul yamin ma ashabul yamin fi sirrin maqdud wa qalbin mawjud wa dhillin mamdud wa ma'in masdud وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا قربا أترابا لأصحاب اليمين سنة من الأول وسنة من الآخر آية قوم شو أما أول آية يا الله يا أمباني إنشاء قل سيتمك فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون me yasa za a ba su wa'annan abubuwan wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake ƙara bayani a kai yake cewa a cikin aljanna fiha ma la aynun ra'at wa la udhun sami'at wa la khatara ala qalbi ahad manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake a cikin aljannan nan akwai abin da ido bai taba gani ba da daɗi ba a cikin aljanna akwai abin da ido ko idaniya ba taba gani ba a cikin aljanna akwai abin da kunne bai taɓa jin labarin su ba ko wani yake wai a aljanna akwai moto mai taya ɗaya aka ce akwai ita kenan za a sama kaza mai gaba ɗaya ma aka ce akwai ita ka da Allah ka da Allah bai wuta aka ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a aljanna akwai abin da ido bai taɓa gani ba kunne bai taba gani ba zuciyar dan adam bai taba rawaitowa ba yanzu da zuciyarka ya rawaita akwai aljanna da abin da yanzu kai tunani za a samu aljanna Allah ya ce akwai shi dama akwai ka ba aljanna Allah ya ce akwai a to kai yanzu ba ka taba tunani ba cewa ina ne za a samu irin wannan bishiyar da ka ji kana san ka tsinka mangwaro ko mangwaron ba sai ka tashi ba kawai mangwaron zai zo kusa da kai ne kana kwance a kan gadonka a cikin ɗakin ka ba kawai sai ka tsinka haka kawai cikin aka ce ma in kana ganin gasa din zai baka wahala aka ce shi kenan Allah ya san hanyar da za a bi ba sai ka gasa ba kuma za ka samu mangwaron wani ya ce to kashi ba shi ba ma yan kashi za su ka san ka san akwai wani kashi ne mai tsohuwa ɗin nan ko? Shi ba, ya yi kusa masu yake cewa ko? Na? Biskin bo, biski bon ko? Kowai shi yana son irin wannan ƙashin, yanzu a aljanna za a samu irin wannan, aka ce ai akwai ba. Ba wai za a samu ai akwai ne kai tsaye kawai. Duk wani abu wanda Allah subhanahu wataala ya riga ya kulla wannan magana a cikin alƙur'ani da girma yana cewa wa fiha ma tashtahi bil anfus wa talazzu a'yun wa antum fiha khalidun a cikin aljannan nan akwai dukkanin abu wanda ido in ya kalla zai jari wa fiya ma ta sayi abu akwai dukkanin abin da zuciya in ta kalla ko ta ji za ta ji daɗi ina gayu masu kan disko to aljannan ma za ku samu disko a ji ko ba ta a yanzu misali in har Allah subhanahu wa ta'ala zai ce a aljanna akwai giya kawai da mene saboda larabawa da suke shan giya an hana sai a ce kai hakuri ka je ka sha ta lahira ya fi mutane wannan giya da mutane suke sha a nan duniya wawantar da mutane take tana mayar da mutane ba su da hankali wane ne zai sai abin da zai zama da shi mara hankali ai sai wanda bai da hankalin dama ko yanzu mutumin da ya sha giya za ka zo ka sanar da shi yana tangani yana marisa yana fadawa a kwata mutane ana dawo shi baki yana gaza da ko ba gaza da suna yi ba yanzu ne hankali zai yi da wannan abu sai aka ce to mutane su guji wannan za su je gida za su sha giya wacce take ba ta sanya maye ba ta sufar ma da mutane mutunci kafin kuma a ƙa'ida ɗan adam in yana da hankali to baya son abin da zai tafi mutuncinsa shi yasa a kasar Hausa idan mutum idan wani ya zaji babanka sai ga an faɗa za ku a zo ana raba ka da shi ana yi hakuriwa ne a ba ɗan lami yi hakuri eh eh ba ma ne ya zaga ba ba ba da ba mutum yana faɗa ba ba ba na ya zaga ba eh dan bai san da iyayen shi ba sai ya zaga me yasa saboda kana kokarin duk abin da za ka yi ka kare mutuncin kanka ka kare shi yasa to musulunci ce to tun da kana kokarin kare kan mutuncin ka iya tana zubar da mutunci haramu dukkanin abin da zai zubar da mutunci ko ya sa hankalin mutum ya kushe to haka ce haramu shi yasa Allah subhanahu wataala ya ce wala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun da alqur'ani kuma ya dauko magana akan azaba da tsoratarwa mutane su guji saba wa Allah subhanahu wataala sai Allah subhanahu wataala ya ce afamintum an yaqtadukum janibal barri yanzu za ku laminta ubangijin ku in kun hau kan kwale-kwale kuna ta ruwa ko teku Allah subhanahu wata'ala ya kifar da ku duk ku mutu kaga ai ruwa ne ke kifar da mutane ai ba ruwa bane domin da ruwa ne ba wanda zai yi hawa ruwan ko me yake kifar da ruwa ke kifar da mutane akan ruwa ubangijin ruwan ne Ubangijin ruwan ne in ya riga ya hukunta, bawa na kaza ya rubuta a cikin cikin mamansa, ko ba zan nuna wannan karatun ba, a cikin cikin mamansa cewa ruwa ne zai yi sanadiyyar mutuwarsa a kwale-kwale. Shi kenan saboda wannan alkawarin da ka riga ka rubuta, Allah ya kiyaye maka. Saboda ka saboda kai tsayin nan, da ka riga ka rubuta cewa ruwa ne zai halakar da kai, sai ka hau gare sai ruwan sai ya kifar da ruwan ya kifar da kwale-kwalen duka mutane sai kowa ya tsira sai kai kaɗai ka mutu ko baya faruwa a ce kwale-kwale ya kife kowa ya tsira banda mutum ɗaya ya mutu dama haka shi ya rubuta mutum da ya rubuta haka zai faru to sai aka faɗa da wayan can kaddara ya shafe su amma su ba za su mutum ba za su tsira a wani ayan Allah subhanahu wataala yake cewa amintum man fis samai an yaqtir bikum al-ardh fa idha hiya tamur am amintum man fis samai an yusla alaykum hawsiba fa ta'lamuna kayfa nabi shin yaya kuke gani za ku laminta ubangijin nan da lamarin da ya daidaita a sama zai kifar da wannan kasar kamar yadda aka kifar da mutanen kaumu lut mutanen annabi lut ba kifar da su aka yi ba ko ba aka yi ba sai da aka yi sama sama sama sama da su sai aka juyar da su aka kifar da su haka. Sai yanzu ku za ku so Ubangijinku ya yanko saman ƙasar nan taku a kifa ta? Ko ku za ku yadda Ubangijinku ya turo muku irin wannan hawa ibadin iska mai dauke da ƙasa da duwatsu dauke da tsawa da taho muku kamar yadda aka kifar da mutanen adawa ko سكرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام هجوما فترى القوم فيها سرعي سرعى كأنهم أعجاز نخل قاوية فهل تري لهم من بادية سيأتونهم كتبتا كرك أجل متاني سما yanda kaga leda tana yin sama in iska ya zo haka ba iskan ta rika ɗaga mutane tana sama da su tana kifar da su a wani ayan Allah subhanahu wataala ya ce maka fa kullan aqadna bi dhanbi kowanne ɗaya daga cikin mutanen da suka saba mana kowa sai muka kama shi da laifin da ya aikata wa minhum man arsalna alayhi hasiba wa minhum man akadat musaiha wa minhum man kasafna bi al-ard wa minhum man agrakna idan kuma Allah subhanahu wata'ala ya tafi sai ga wani zubin Allah yana yin wa'azi a cikin alqur'anin nan me yasa Allah yake mana wa'azi saboda kada mu zo lahira mu ta Allah mu wallahi ba mu san haka ba kaza kaza kaza sai Allah subhanahu wataala ya ce a'a ai na turo muku da annabi na sannan ni da kaina na yi muku wa'azi wani irin wa'azi Allah subhanahu wataala yake yi Allah subhanahu wataala yake cewa afara'aytum in matta'nahum sinin thumma ja'ahum ma kanu yu'adun ma aghna amma kanu yamatta'un Allah subhanahu wataala yake ga yamin yaya makoman mutane za ta zama idan na ɗaga musu kafa na ba su shekaru masu yawa a doron ƙasa. ai kaga wa'azi ne wannan idan kaga mutum ya yi shekara goma a duniya wannan shekarun da ya yi goma wa'azi ne gare shi in kaga mutum ya yi shekaru ashirin a duniya wannan shekarun da ya yi a duniya shekara ashirin wa'azi ne a gare shi haka nan kai shekara arba'in hamsin sittin saba'in har zuwa sama ka san me yasa da shekara goma zai zama to shekarun sun zama to masa wa'azi ai ya ga an haifi wani a ranar da aka haife shi a ranar ya mutu kwanan garin ba a samu mu da can garin ba ana samu a haifa mutum yau na ko na ana samu za ka ga tunda ni ban san can garin ba gaba daya kan na faɗa abin da ba haka bane a ta haifa ya faruwa a nan ma yana ana samun irin haka a gari kenan a haifa mutum yau da mutu wani sai ranar suna an gama yanka rago ko an gama murna ma wayo Allah sai yaron ya mutu sai ga mutum yana ɓata rai yana to ai da bai bari an yanka ragon ba ko kaga kaga ya nuna baban mutu ne wannan ko ai ban ma sai da aka yanka ragon saboda maman ita ma da dan nama ko ba ka wani da dan da komodo ko ba ka ba dan wani yanzu yaron ya mutu da ranar suna ba zai yanka ragon ba ma yawa ka gani ka gani ne sai ba zai yanka ma ban rago ba da amma kaga Allah ne ce gwani ne sai ya bari sai an yanka ragon an yi suna mutane masu kafin su gama watsewa sai a ce yaron yaron haka mai shekara goma ya isa masa ba zai iya ganin mai shekara goma nan ga wani nan sai da ya kai shekara takwas sannan ya mutu wa'azi ne haka nan da shekara ashirin sai ba ta a rayu ka ga waɗancan da suka mutu shekara ɗaya biyu goma wani sha biyar wata sha takwas ranar auren ta ma ta mutu kai ga shi yanzu kana shekara ashirin kan sai a nuna maka ai wa'azi ake yi maka ka ce ta yinka haka nan mai shekara talatin sai ga wani yaro ne yana shekara ashirin da biyar yana wani ganiyar samun kuɗin shi a wani ya gama makaranta ya je sabis kai wani sai ranar da ya gama sabis ya karɓa satifiket ko wannan shekarar ya faru ina yan ‘yan makaranta, a wannan shekarar ya faru, ko ba sai da ya gama sabis ɗin shi an ba shi certificate a ranar da ya karɓa certificate a ranar da mutu. A ranar da mutu. Kaga ya gama tunani cewa yanzu ya gama makaranta zai samu aiki, zai gina gida, zai sayi moto, zai yi aure, zai yi menene, Allah ya ce ina. Ya gama karatun, an gama kashe kuɗin makarantar a ranar kuma yanzu. banda Allah wa zai kai mai shekara talatin sai a gaya maka ka da yanka haka nan mai shekara arba'in sai ga wa'annan sun rarrasu mai hamsin haka sai a ce maka ai wannan shekaran naka wa'azi ya ke maka to ballantana baba da ya kai shekara saba'in ko tamanin Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ai kira ma na riga na gaya maka wa man nu'amiru nunakisu fil khalq kai za mu sa wa'azi gaba ɗaya a cikin kalima ba haka Allah yake ai dan shekara hamsin sittin saba'in Allah wa'azi yake sa wa'azi amma da yawa wasu babu sai dauka wannan wa'azi da sai ga ya fi kowa ji ko ba haka bane amma yanzu jin sai yayi kasa ai wa'azi ne da ya fi kowa gani daga nan zai iya hangowa da a da wani can amma ba yanzu ya dauko kwadubi ya sa ko ba kai ke faruwa ba a'a ja yana tafiya ne safan a tsaye sai ga yanzu awon dan doro doro za ko ba sai sai ga awon doro doro za ga mutum yana yi da yasa Allah ya ce wa'azi nake maka ka tuba ka bi ni ga mutuwa ta zo maka to shi Allah subhanahu wataala ya ce afara'aita in matta'nahum sinin ba ka ganin idan na rayar da mutane tsawon shekaru sun baja ahun ma kanu yu'adu sannan abin da muka yi musu alkawari ya zo me abin alkawarin mutuwa Allah ya ce ma abna an ma kanu yumattahu dukkanin abincin dadin da aka baka ta tara su ko kai tafiya ba zai ana ka mutuwa ba ko ka taba ganin wani wanda gidan da ya gina shi ya hana shi mutuwa akwai wannan mutum kaka ba kanka wahala Allah subhanahu wataala ya ce aina ma takunu يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة duk inda kake ko da underground ne underground din a sa mai murfin karbe Allah ya ce za mu turo mutuwa ta zo sululu ta ɗauko ka lahiya lau ba wanda zai yi hana ka a ba ya yi sayan Najeriya ishara ba gidan shugaban ƙasa ko wanda ya fi ko ina tsaro a Najeriya zamanin wanda ya fi kowa karbi mulki general har abata eh tsoho mai ran karbi ko ba haka ba wanda Amurka ma Amerika ma shakkan shi suke ji ko ba haka bai faru ba Amerika shakkan shi suke ji a lokacin shi amma sai ga shi Allah subhanahu wataala ya ce wa mutuwa shiga har cikin ɗakin shi ki ɗauko min shi wannan manya-manyan bindigogin duk wasan yara ne mu a wurin mu haka kuma muna ci muna kallo aka ba da sanarwa shugaban kasa general a ba da yaron shi na nasu wani ala ke gaya maka ma asna anhum ma kanu yumatta'un dukkanin ababen da kuke tarawa kuke jin daɗi da su abun hawa ne makwanci ne a'a kayan sawa ne a'a katiba ne a'a gado ne ka san yanzu har wani gado aka yi wai danna wani abu za ka yi ka danna sai gadon ya fito daga jikin bango kaga kaga dan waya gana gadan alayi da jiga lafin da ta hab ka ja ta haba kaga ni gogo amma da ya gana gadan yanzu kaga ni go sai gado ya fito daga jikin bango sai ya zauna kana zama kwantawa sai ka danna wani abu sai ya koma jikin bangon sai ya makale ba ba za ka gani a cikin bangon ba cewa ga gado ya makale a nan ba za ka gani ba duk tsaron ana dai shi Allah subhanahu wataala yake jin hankalin mu ba cewa wa'annan ababen duk da muke tanada idan mutuwa ta zo babu abin da za ta hana mutuwa ta ce ina mai hankali me ya kamata yi sai ya tagaltu da bautan ubangijinsa kafin mutuwar ta zo maka haka nan wannan alqur'ani idan ya zo da ayoyi wanda yake yin umarni ko yake yin hani sai ga yana yin bayanin nan billa billa ne kaza za a yi kaza za a yi kaza za a yi kaza za a yi kisa Abdullahi bin Mas'ud yake cewa duk inda kaga Allah subhanahu wataala yana cewa ya ayyuhal ladina amanu to ana kiran ka ne kai musulmi ka saurara ka ji da sako daga wurin ubangijinka shi sa sai Allah subhanahu wataala yana siffanta siffan ku mu'minai mu mu'minai yana cewa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkari ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويدعو عنهم إصرهم والأضلال التي كانت عليهم cewa shi wannan alkur'anin za a ga yana yin umarni da aikata kyakkyawan aiki a yi hani da mummunan aiki sannan za a ga alkur'anin nan yana halatta dukkanin wani abu wanda yake halaliya ne abin da yake kuma ba halaliya ba haramun ne sai ga wannan alkur'anin yana yin umarni da abu shi ko me yasa musulunci ya hana wiwi ya haramta wiwi saboda wiwi ba abu bace mai amfani ga musulmi ba abu bace mai amfani ga mutum cutar da mutum take yi me yasa aka hana shorita ko kodin ko fatalin ko totolin me yasa saboda cutarwa yake to duk abin da zai cutar ga mutum musulunci sai ya hana ko Allah subhanahu wataala ya ce wala tulqu bi aydikum ba gane ayan ba wala tulqu bi aydikum ila ta'aluka kada ku wurga kanku zuwa ga halaka duk abin da za ka yi ya zamanto ya wurgar da kai ko ya kai ka zuwa ga halaka a nan duniya ko ko a lahira aka ce haramun ne musulmai su fice shi Allah ya ba mu ikon gyarawa Allah subhanahu wataala ya ce fatakun naran lati wa kudu hannasu wal hijara ku ji tsoron wannan wutan da Allah subhanahu wataala ya tanace ta ba dan komai ba sai don waɗanda suka saba masa duk waɗanda suka saba wa Allah subhanahu wataala ko da musulmi ne za ka kashe wuta zai zamanto a wannan lokacin ya yi rakiya an gane ko dan ka zama musulmi ba shi kenan ba kawai zaka shiga aljanna wai ka je kana saba wa Allah kana wannan a ba haka bane in ka zama musulmi sai baka saba wa Allah ba to zaka shiga aljanna amma in ka zama musulmi ka zo kana saba wa Allah subhanahu wata'ala to zaka shiga aljanna bayan an kai ka gidan wuta ka yi rakiya ko ba ka ba kaga wuta ba yi da dan musulmi ba ko dan me Allah ya ce ya tanaje ta uiddat ka gani ko an tanaji wuta ne ba dan musulmi ba an tanaji wuta ne dan kafirai to musulmi idan ya saba wa Allah subhanahu wataala to zai je yayi rakiya ne zai raka kafirai zuwa gidan wuta zai yi shekara kamar ɗari biyu a gidan wuta ko ɗari uku ko dubu ɗaya da ɗari biyu ko dubu uku ko wani makamancin haka gwargwadon zunubin da musulmi ya aikata gwargwadon rakiyar da zai Allah mun tuba Allah ka yaje mana wanda an faɗa maka makamacin gidan wutan nan mutane ne da kuma aljanu mutane ne ke da zuwa su afwan kada aljanu su dawo shi kuma ba ko ka san suna nan wurin ko kada aljanu su dawo shi mutane ne da duwatsu dan wani mamaki na tawaye wurin akwai aljanu ai duk inda kake ganin mutane na taruwa suna aikata wani aiki ko na alheri ko ba na alheri ba a wannan wurin ba su kaɗai ba ne akwai halittun Allah nau'i guda biyu a wannan wurin kuna tare da mala'iku kuma kuna tare da aljanu a wurin ba ta sa musulunci ya hana ka zubar da ruwan zafi ka watsa shi haka ba ko musulunci ya hana in ka ci kashi ko ka wurga shi a cikin bola a cikin kwatawa kwata mai najisawa me yasa aka ce wannan kashin da ka wurgar abincin aljanu ne su idan suka ɗauka kashin idan suka ce bismillah nama sai dawo cikin kashin su kuma za su to idan ka wurga cikin kazanta ko sun ce bismillah nama ba sai dawo ba saboda haka sai aka ba sai za ka ce inda za ka yi ko ko zama za ka yi ka ce bismillah ba ko ba haka ba zai yi nan wurin da zaka zauna din abu abu wani aljani yana zaune ka zo ka zauna a cikin shi ba sai dan nan sai ka ba haka ko ko ba ko ba haka ba Allah ya ji mana duk ba kaje in zaka shiga bayi kai addu'a ko ba haka ba saboda wurin mazaunin su ne ko in baka yi ba ka zo kama wani aljani su tsari a cikin shi kaga sai dan yaushe ka dan shi ma ko ba haka ba Allah ya ji mana Allah ya ji mana wa qudu annasu wal hijara Allah subhanahu wata'ala ya ja hankalin mu ne saboda mu mutane mu ci mu gano wannan ubangijin ba shi da bukatan ya azabtar da mu ubangiji Allah baya son ya azabtar da mu shi Allah yana nufin mu da rahama ne shi yasa a wata ayar za ga yana cewa yuridullahu bikum al-yusra wala yuridu bikum al-usra sauki nake son ku da shi sauki nake so kai ga yawa bayina na bi ibadi anni ana al-gafurur rahim ga yawa bayina ni ne gafartawa ne ina gafarta zunubi gaba daya wa man yaghfiru dhunuba illa Allah Allah ya ka tambaya mana wai akwai wani wanda yake sai ya gafarta zunubai banda Allah kuwa amsa a'a Allah ne kadai قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله الله yake jin girman zunubin ka ba kai a gaida Allah duk girman laifinka. Allah ya ce wallahi idan ka tuba ni kuma zan yafe maka. Ko kun karanta mana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa da ba Allah ya ce da bawa zai zo da zunubi wanda zunubin ya cika sama da ƙasa ko ba ka ce ba zunubin shi ya cika sama da ƙasa sannan ya ce ma Allah subhanahu wataala Allah na tuba tuba ta gaskiya ba tuban bazuru ba ko ko ka san bazuru ne in yana cinye maka kaza ko yana cinye maka tantabaru ka tsana tarko ka kama shi in ka ɗauko shi za ka ga wani haka ko ba ka za ka yayi ba ma'ana wai ya tuba kana sake shi gobe zai dawo ko to in har da gaske mutum ya tuba tuba ta hakika ne Allah subhanahu wataala yake zan yafe ma wannan bawan wanda zunubin shi ya cika sama da ƙasa sannan bayan na yafe mai, ko? Sannan kuma na mayar da wannan zunuban su koma lada. Sosai? Sannan na mayar da su zunuban su koma lada, da kuma cikar da shi aljanna ne. Allah ya ce kai, ci girman laifi, karka ki su ba, su ba, ni a cikin kai, Allah ya ce, na ji bawa jin daɗi ba. a kan tubansa fiye da kamar mai da kuɗi kawai. Yanzu mutumin da yake gidan haya sai ana bin shi bashi na shekara ɗaya mai gidan ya ya ɗaga mai kafa ya kau da kai aka shiga shekara biyu mai gidan ya ce gaskiya dai wannan ba zan yafe masa ba ke ranan litinin mai zuwa yan kotu za su zo za su fitar da kayanka daga gidan nan saboda haka na kore ka daga gidan nan ranar lahadi ranar lahadi kawai sai Allah subhanahu wata'ala ya buɗa ma wannan mutumin da za a kore shi daga gidan nan sai Allah subhanahu wata'ala ya ba shi kuɗi kuɗi sosai kamar a ce miliyan ɗari uku da hamsin miliyan ɗari uku da hamsin yanzu a tunanin ka wannan mutumin haushi zai ji ko daɗi eh haushi daɗi zai shigo a tunanin ka mai wannan mutumin zai fara yi biyan kuɗin hayan nan da ake kun na shekara ɗaya da wata uku nan ko ko me zai fara yi kasko kaga wanda yake da hankali gane ko kawai gobe ɗan kotu na zuwa za su fitar da kayan ko za su ya ɗan wani haka ne kawai sai nawa ne gidan ba ne da miliyan uku ba ne ko miliyan bakwai kai yi magana da kudi za a ga mai gidan yana kallon shi kuma ko lafiya shi ce yi ma gidan na da kudi yi mai kudi na ce shi to za a biya naira miliyan goma shi kenan kana so a baka yanzu ne ko ba maka transfer shi mai gidan ba zai ba zai gamsu ba ko zai rude wai me yake faruwa ne idan shi na gani sosai koko to kada so ka musulunta daɗin da wannan mutumin zai yi idan ya mallaka wannan gidan wanda da za a ci mai mutunci a kan shi. To Allah ya ce na fi ka jin daɗi, na fi wannan bawan jin daɗi wanda Allah ya rufa masa asiri fiye da wannan, fiye da mutumin da ya tuban mu. Idan ka tuba, Allah ya ce daɗin da nake ji ya fi na wannan mutumin da ya mallaka gidan da za za a kore shi a ci mai mutunci. saboda haka Allah yake gayyatar mu yake cewa mu tuba daga dukkanin laifukan da muka san muna yi kai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce mana yi zunubi mafi girma shine mene shirka ko hada Allah botan Allah da wani manzo Allah yake shirkan ma idan ka tuba Allah zai yafe maka a mutane da suka musulunta da yawa daga cikin sahabbai ba su bauta ma kuma ka ba shirka bai ba kamar wanda suka bauta ma gumaka ba amma suna cewa sun tuba ba sai Allah ya yafe musu kai ma Allah yake duk girman laifin da ka san kana aikatawa a boye ko a fili Allah yake ka tuban mun ni ko zan karɓa tuban ka in ko kun ki da ku da abin da kuke bautawa a koyan dodan dukan ku za ku zamanto makamashin wuta ne innakum wa ma ta'buduna hasabu jahannama ko ba kayan suke bane ba kayan suke ba innakum ma ta'buduna min dunillahi akabu jahannama antum laha waridun da ku da abin da kuke bauta ma din gumakan ne koko aljanu ne koko shanu ne koko birai ne kika za ku zamanto makamacin gidan wuta ne Allah mun ci ba Allah ka yafe mana Allah subhanahu wataala ya ce wannan wutan wa'idat lil kafirin wanda an tanaje ta ne dan kace Allah subhanahu wa ta'ala muke roƙa da ya kare mu ya kare mu dan alfarman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam za mu tashi aya ta 25 in Allah subhanahu wa ta'ala ya kai mu gare da lafiya gobe tunda naga lokaci ya riga ya ja ko muna sauran lokaci lokaci ya riga ya ja ko to abin da muka faɗa daidai muna roƙon Allah ya bar lada wanda muka faɗa bisa kuskure muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya yafe mana malam ya ce wa akwai tambayoyi bismillah tambayoyi biyu
Malam dan Allah wai wane ne wai ke tarbi shi ne na farko tambayar farko ke. Yake shin kudi ne a kan falaki ya dace a nima ko a'a wannan tambayar ke kenan.
to dan uwa yana tambaya akan na farko yana tambaya akan wane ne waisul karni waisul karni wani bawan Allah ne wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya gaya wa sahabbansa
cewa akwai wani bawan Allah duk wanda Allah subhanahu wata'ala ya raya shi ya haɗu da wannan uwansu da ƙarni ɗin ya sa shi ya yi masa addu'a wanda sai na Umar bai samu haɗuwa da shi ba amma sai na Umar ya samu haɗuwa da shi saboda haka uwansu ƙarni manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ne yayi bishara a kansa cewa kuma in yayi addu'a Allah subhanahu wata'ala yana karba kaga sai a ce kawai waisul karni waliyi ne an gani ko a take ta kawai waisul karni waliyi ne dama kuma mun riga mun faɗa wane ne waliyi ko mun faɗa waliyi shine dukkanin wanda ya yarda Allah subhanahu wata'ala shine ubangijinsa kuma yake bautawa Allah subhanahu wata'ala yanda Allah yake a bauta masa sannan yake jin tsoron Allah a zahiri da baɗi shi waliyi ne to balantana wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma yake a a ce ne a roƙi ne wa mutane addu'a ba ka ga wannan waliyi ne ko ba haka ba Allah ya ce mana sai tambaye shi nabi yace ya ya halatta a nemi ilimin falaki ko ko a ilimin falaki in na fahimci tambayar sosai ko ilimin abin da ake nufi da ilimin falaki shine ilimin sararin samaniya ko ko ba shi bane ilimin sararin samaniya yaya ake yin ruwa yaya astronomy shine astronomy daga cikin mana shine astronomy ya halatta a matsayin shi na ilimi ai in dai abu sunan shi ilimi musulunci ya ne maka san shi in har akwai wani ilimi wanda musulmai ma ba su san shi ba to wa'annan musulman sun yi laifi dole ne musulmai su tashi kowane irin ilimi ballantana ilimi na astronomy ko maulan mu shakku marsanda radiyallahu ta'ala anhu ai duk Afirka babu ilimin astronomy kamar shi. Ko, yanzu wannan kungo ɗin da ake ake harbawa sama, kungo, jiragen da ke zuwa sama, rocket na kuma ake shi? A'a da turanci. Rocket ba kuma da ke zuwa sama ko? To wannan ilimin rocket, wannan rocket ɗin, kafin a harba shi sama, dole sai an duba cikin wannan ilimi na falaki ɗin. Zai yiwu a daidai wannan lokacin a iya harba shi koko ba zai yi ba in zai yi sannan sai a harba in ba zai yi ba za a ce ba zai yi a harba ba wannan ilimin da shi ne ake iya sani jirgi zai iya tashi yau ko jirgi ba zai iya tashi ba kawai mutanenmu suna ganin wayan da suke da ilimin falaki yanzu a cikinmu ba in boko ba sai a riga ganin su kamar wasu matsafa wannan kuskure ne ai shi ilimi tun kafin zuwan na'urori Allah subhanahu wata'ala ya bada shi an gane wannan ko tun kafin zuwan na'urori Allah ya bada shi su ma kansu masu ilimin astronomy din ai da da wannan ilimin ne suke amfani da shi an gane ko da wannan ilimin na falaki da shi ne sai dai kawai an caccanza rubutun daga larabci an mai da shi turanci an caccanza symbols din shi ne kawai kwadawai su daidai ne Allah ya ce mana.
a karamcin wannan shi kuma tambaya ne ko wata shekaru da cikin nake da tambaya.
To, Tambaya na ce wani irin sako ne yawa manzon Allah da wani har Allah ya ce masa balle ma unzila ilayka min rabbi wala ya'tika min nas
ai na ta ce wai suna tambaya ne wannan tambaya yana tambaya ko suna tambaya wai wani irin sako ne yayi mu manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama nauyi wanda har Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ayyuha rasulu balligh ma unzila ilayka min rabbik wa in lam taf'al ma ballagta risalata ko risalati wallahu ya'firuka min an-nas ya zo a ruwayoyi guda biyu ne ko ruwayan warshu risalati ruwayan hasu risalata ko a wallahu ya'firuka min an-nas ai babu wani sako wanda yawa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama nauyi wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama bai isar da sakon ba babu wannan an gane wannan ko babu wannan akwai abin da ake kira shi a ilimin tafsiri al-kitabu lin-nabi wal muradu ummatu akwai maganar da ana yi da annabi ne amma abin da ake nufi al'ummar annabi an gane wannan idan har akwai sakon da zai yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama nauyi a ce manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ba zai yi madansa ba shine kissan sa ko waqi'an zaidu da matan zaidu da ɗauran auren manzon Allah da wannan matar da zai shi na mai nauyi amma shi manzon Allah ya faɗa ko ba ka ba manzon Allah ya faɗa kamar kai ne ba yaranka da ka raina tun yana yaro karami ba kai ka haife shi ba yaron ɗan uwanka za mu ce yaron ɗan uwanka ko yaron abokinka kare ne tun yana yaro ɗan karami ɗan shekara goma sha ɗaya ka rike shi har ya kai shekara talatin ya gama jami'a ya gama komai kai ne ka nema masa auren saboda kai ma aka ba da auren kai ka biya sadaki kai ka kama masa ɗaki kai kake ba da tebare shi kawai ya zo da ya zauna a ofis ɗinka ana cikin wani harka dama yaron kai zai ya saka mata sai kai kuma kawaran a shi za ka iya za ka iya mutum ba zai iya ba to amma tun da Allah ne ya ce wa manzon Allah ni na ce ka aure ta magana ya kare nauyi ya kare a nan wurin ko nauyi ya kare a nan wurin daga cikin mu fa akwai wanda ko raka mutum yayi neman aure sai auren da bayan an saura auren daga baya auren ya mutu ba zai iya auren wannan yarinyan ba saboda jin nauyi cewa da ni ba ka je neman aurenta har aka ba da auren to ai akwai nauyi wanda har za a ce manzon Allah ba zai iya faɗa ba to wannan ne amma manzon Allah ya faɗa to da ana magana ne da mu cewa dukkanin sakon da ya zo a cikin alkur'ani kar mu ji nauyi kar mu ji tsoro kar mu ji kunya ku faɗa ba abin da wani zai iya maka an gani ko ba wani abu wallahu ya su muka minan nan aka ce fa illam tafal kuma ballaka risalata idan baka isa da sakonnin duk abin da aka isar maka ba to kuma ballaka risalata baka isa da sakon da Allah ya aiko ka da shi ba wallahu ya su muka minan nan ai babu wani sako da Allah ya faɗa wa manzon Allah wanda manzon Allah ya faɗa ba abin da ake cewa wala ya qafuna law matala'in sahabban ma annabi ballantana annabi sahabban annabin ne ba ake ce ma wannan wala ya khafuna lawmata la'i ba sa jin tsoron zargin mai zargi ya tsare da annabi wallahu ya fi muka minan nas babban sakon da yake wannan wurin shine wallahu ya fi muka minan nas Allah zai kare ka daga dukkanin makirci da mutane suke shirya maka shine babban sakon ko ba shi bane manzon Allah yana gida da kofar gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wasu sahabbai suna tsayawa kamar su ne masu gadin manzon Allah. Manzala sallallahu alaihi wasu gama da wannan aya ta sauka. Ya ayu ha rasul balli ma unsa ilayka min rabbik wa illam taf'al fa ma ballaka risalati wa risalata wa ma bi'amuka min an-nas. Manzon Allah yana cikin daren. Cikin daren manzon Allah ya fito. Domin wannan ayar tana daga cikin ayoyin da suka saukan ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da daddare. Allah ya taimake mu fatan Allah ya fito cikin daren ya kalle su ya ce to ku tashi ku tafi gidan sai ya dai lafiya ya ce Allah subhanahu wa ta'ala ya sauka min da aya ya ce ya ayyuha rasul balligh ma unzila ilayka min rabbik wa illam taf'al ma ballagta risalata wallahu ya'tumuka minan nas Allah zai kare ka daga mutane saboda haka tunda ya ce zai kare daga mutane ku tafi abu babu wani halitta wanda ya isa ya cutar da ni ku tafi wannan ayat ita ce wacce wata mata wanda ba musulma ba baturiya ta karanta a cikin Qur'ani ta musulunta. Wannan aya ka san ta ta musulunta? Ta ce wannan mutumin idan ƙarya yake wa mutane yake yaudarar yake cewa shi annabi ne kuma alhalin ba annabin ba ne ba zai yaudara kai shi ba. Ai yanzu yaudarar kai ne ga zaka ce masu siritinka. Josko, ku tafi. Ko ba ka bane, ko ba yaudarar kai bane. ka zo ka ce ma jami'an tsaron ka duk da da gaba na son mu kara gadi na yanzu kaman gwamnan Kaduna sai ko ya rido ko ya ce ba na son da kara ganin wani security akwai wuraren da ba zai iya shiga ba ko zai shiga in ya shigo wuraren yan kasuwa kasuwan nan da ake rusawa dan Allah zai tsira zai tsira ba zai tsira ba ko saboda ita matan abu cikin da kenan cewa da ba annabi ba ne ba yadda za a yi ma wa'annan mutanen su in yana yaudaran mutane ba zai yaudara kai shi ba saboda ka ka illa har ya yadda ya yi wannan ya tabbata annabin gaskiya ne ni na yi imani da manzon Allah na yi imani da shi a matsayin annabi akwai littafi da aka ake siyarwa labaran sababbin musulunta za ka iya nema wayanda ba su da kuɗin za su iya nema su nema a google ko labaran sababbin musulunta za ga irin wayannan abubuwan ne wasu kan wayannan abu wani saboda kinsan girgizo da Allah ya kawo a cikin alkur'ani an gabu ko kan shi ya musulunta amma mun ka girgiza ma mun ga ma kashi shimke ne ko ba haka bane ba wai ma karantawa Qur'anin ba in mun ga girgiza kashi shimke to wayannan su kai karantawa suka yi Qur'ani yayi magana kan girgizo girgizo me girgizan nan da yawai sai a fara bincike a kai ce "Oh, daga nan sai su musulunta Allah ya kai mu ayoyin gobe ai za mu karatu a kai insha Allah insha Allah Allah ya kai mu da rai da lafiya to sai a mai ta insha Allah Allah ya taimake mu yan wa abin da zamu iya dauka kenan lokaci ya riga ya rike mu abin da muka faɗa daidai muna roƙon Allah ya bada lada wanda muka faɗa bisa kuskure muna roƙon Allah subhanahu wataala ya yafe mana imamin mu muna roƙon Allah muna tawassuli da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya kara masa lafiya Allah ya kara masa lafiya masu dama masa suna yi muna tawassuli da manzon Allah Allah ya musu jagoranci Allah ya tuba da dan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan gari namu na kafantan muna roƙon Allah subhanahu wataala ya kara saunar da shi lafiya dukkanin abin da zai zai tada hankalin al'umma dare ko rana Allah subhanahu wataala ya kara tsayewa dan alƙawarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sauran yan uwan mu da suke tsohuwa daga kauyuka daga wuraren Allah ya mai da ku gida lafiya dan alfarman san Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya tsare muku hanyoyin ku dan alfarman san Allah sallallahu alaihi wasallam jagoran mu mai martaba muna roƙon Allah subhanahu wataala ya kara masa jagoranci Allah ya karɓi shi dukkanin abin da zai zama to alheri da al'umman wannan yanki duk abin da zai zama to damuwa ga al'umman yankin nan Allah ya kira hannunsa dan alfarman san Allah sallallahu alaihi wasallam marasa lafiyan mu gida da asibiti da wanda suke dauke da shi a cikunan su Allah subhanahu wa ta'ala ya ba su lafiya masu lafiya cikin su Allah ya kare mu da lafiya dan alfarman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam masu tsawaiya da mu Allah subhanahu wa ta'ala ya saka musu alheri Allah ya huce su albarka dan alfarman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kowa da bukatun sana ne ne duniya da lahira Allah subhanahu wa ta'ala ya biya mana Allahumma birahmatika alwasi'at ummana wa qina sharama ahammana wa dhammana wa lil iman al-kamil wal kitab wa sunnah tawaffana wa anta radin anna ya karim واغفر اللهم لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولأئمة المسلمين الأحياء منهم والأموات الأموال وتأتي بيننا وبينهم بالخيرات رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله